عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم عشرين دولة وتر رمضان إجر الله صلى الله عليه وسلم جمهور عادة لهدو لثلاثين شيئا وتيديني دا شاعر وتر جولاي ميلادية جمهور شاعر لا ساكي داولا مو إذا مولانا الشيخ إبراهيم منصور إمام سمونا وشي جمهور بلاد التفسير wanda ke gabatarwa na maulanmu sahibul fadl tijariya shaf ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ne ya bi tafsir ya gabatar da karatu a sai sunusi bello mai fassara maulanmu shaf ibrahim masu imam kabila rahimahullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع أبوك وخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبدايه العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدي والتعب به بنزرة تاتي لنا بالزفر الحمد لله جيا منذ بيان akan yadda annabi Adam alaihi salam ya karbi tuba daga Allah tabaraka ta'ala har muka yi bayani akan sha'anin karfin izini duk abin da bawa zai yi in dai babu izini a ciki to ba zai cimma manufarsa ba annabi adam alaihi salam Allah tabaraka ta'ala shi ya masa izini ya tuba sannan ya lakkana masa kalmomin da zai tuba da su shi kuma iblis bai nemi izini ba ya zauna ya amfani da iliminsa ya rakkaba kalmomin da ya fahimta ya roƙi Allah da su Allah kuma bai amsa ba wannan shi yake nuna ƙarfin izini a bayan izini kuma ya zama akwai adadi bayan adadi kuma ya zama akwai niyya mai kyau duk abin da bawa zai ya zama yana da izini akan abu sannan wannan abu kuma ya zama yana da adadi adadin kuma niyya kyakkyawa ta abubuwa shi kuma ni bayani akan cewa wannan sabo da ake cewa annabi adam alaihi salam ya yi suriya ce ba hakikiya ba ce hoto ne hakikatan annabi adam ma'asumi ne alaihi salam hakikatan ma'asumi ne amma cewa ya yi sabo wannan matsayin allah ne ba wanda allah ba zai yi cewa ya yi sabo ba don bawar da ni mu kuma annabi adam ubanmu ne kuma shugabanmu ne kaga Allah yana da dama ya faɗi yadda yake so akan bawansa amma mu mu duba mu ga matsayin mu da shi adam kuma so da ka dole ko a wurin karatu dole mai karatu ne ladabi kuma wannan bayanai duka mun faɗi aya wadda wato Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cewa ya bujirar da amana a bisa sammai da ƙasa da duwatsu suka kasa ɗauka suka kauce a kawunan su amma ɗan adam ya ɗauka wannan shi ya janyo har ibn arabi alhajini da cewa fahimtar da yawa wannan itaciya da aka ce kar a ci shi fahimtar cewa aka yi a shi kuma ga shi ne a matsayin Adamu alaihissalam to da ba iyar itaciyar zai ci ba itaciyar zai shi ne duka hasken wani da ta ci to wannan bayani da muka yi jiya cewa wannan ma'asiya ce suriya da ya sassa siyanar haƙiƙiya wannan shi janyo harshen annabi adamu alaihi salam na hali yake cewa wa aslamtu nafsi haythu aslama lil kara وما لي عن حكم الحديث تنازل wato na san da makaina duk yadda kaddara Allah ta yi da ni na san da makaina duk yadda kaddara Allah tabaraka ta'ala ta yi da ni ni na sallama na yadda ban da wani abin jayayya tsakanina da masoyina Allah tabaraka ta'ala ni yadda yake so yayi da ni yayi to shine ana kawo baitukan الذكري الجيني ليس بني ولي نكتة جراه لا تأقولها وهك لها أن ترأويها المثاني هي الفرق ما بين الولي وفاسد تنبه لها فالأمر فيه بدائع وما هو إلا أنه قبل وقته يخبر قلبي بالذي هو واقع فأجل الذي يقتديه في أمواجها وعيني لها قبل البلاد تدارك وكنت أرى من هذه الإرادة قبل ما على الفكر مني والأصل المتاوع إذا كنت في أمر الشريعة آسيا فإني في حكم الحقيقة تابع wannan duka yana bambance wato tsakanin sabon Allah wali da sabon Allah fasiki in an ce annabi Adam ya saba Allah alayhi salam wannan Allah ne bai kuma gaskiya ne to in ka kalli saban da irin saban iblis za ka gaba iri biyu ne haka a kowane zamani muni irin saban da ba daidai da irin saban munafiki ba sannan siddiqi saban da ba daidai ke da saban siddiqi ba to har kullum wannan abin da ake so a fahimta shi saban Allah in ya zo daga wurin wani abubuwa uku za ka gani a ciki na farko zai saban baya so zai sabon baya so shi ko ba su yana sabo ne na so wajen kuma kaddara ce ta kawo sabon tun alawul mabudu an rubuta za a yi saboda ka bayan da karo ake da sabon karo shi kuma wai wato wato ba su yi neman sabon ne in sabon bai zama ma zai fice yana neman shi shi ko wani ki shi za a yi sannan aka yi wani zai ji bai ji daɗi har sai ya yi kuka shi kuma munafiki daɗi zai ji ya dinga murna yana Allah Allah gobe gari ya waye gobe ya kara koma wani amma wani zai kasa sannan munafiki yana tabbata kan tsaron Allah amma wani bai tabbata waɗannan alamomi guda uku su ne abin da ake so a lura da su da kyau shi ne maulan shi Ibrahim radiyallahu anhu cewa sa'ala ni alimun fil hijab wani malami ya tambaye ni a makka ma ma'ana ƙauri ta ba ta ta'ala ya ce yin meye ma'anan fadin Allah mai girma da ɗaukaka fa ta Adam rabbahu fa gawa Adam ya saba ubangijinsa sai i kauce daga barin hannun Allah wai tambayi shi bayan ya ce ka gaya min me ma'anan wannan kultu shi wai sai na ce da shi kultu lahu sai na ce da shi Adamu abdullahi Adamu dai bawan Allah ne tabaraka wa ta'ala wa hadha kalamullahi wannan kuma da kace kai tambaya maganar Allah shi Allah shi Allah lahu an yaqulu asa Adamu wa gawa yana da iko shi Adamu ya saba masa kuma ya bace ko ya karkace kuma ma ya halaka Allah zai yi bai wannan matsayin Allah ne wa amma ana amma ka gani wa anta da kai fa nahnu abna'u Adamu mu da kai to yayin Adamu sai mu san maganar da zamu ga mai Adamu kuma bawan Allah ne Allah ne ya halice shi saboda ka Allah zai gaya mai kowace irin kalma ya ju alaina bururu ajina ya wajaba akan mu ne baban mu biyayya makamina yace mai kasan mu makamin mu in zani magana da Adamu yace a yi ce barka bi cewa zani sun mashtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hadi Allahu akbar yace mu makamin mu sai mu ce sai Allah ya zaba Adamu ya yabe masa kuma ya shirya da shi Allah shi ko Allah matsayinsa ya kula zai ce wa ta Adamu rabbahu fagawa wannan matsayin Allah ne wa amma na hannu amma mu ni da kai fa lisanu halina harshen mu na hali ya kulu ya rika faɗi kullum sun mashta ba wa rabbu ba ta ba alaihi wahda wannan shine abin da ya dace da mu to wannan sabo da ake ta magana yan uwa in ma ya zama sabo to a sani man sabaka lahu jinayatu la tabuhu jinayatu wanda taimakon Allah ta gabace shi to sabon Allah ba zai cuce shi hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin a wato akwai abin da mutum kan karamin mutum zai yana gani ya yi abu ne babba mai kyau amma a wurin babban bawan Allah makusanci shi wannan sabo ne akwai irin aikin da za ka yi na ɗahar Allah amma a wurin wali babba shi wannan abin da kake takama kai kayi wa Allah shi a wurin shi sabo ne saboda haka a gano irin waɗannan ma'aziyatun ko rusu zillal khair wada'atun ko rusu dukan sharu shi iblis ya wa Allah sujada a kowane taki a bayan ƙasa babu wani wuri da za a taka ba sai shekan ya taɓa sujada a wuri sai wannan ya haifar man da girman kai shi kuma adamu sai aka ce kana shi itace a sai shi sai wannan ya yi dan mai da kaskanci da sunkuyawa sai Allah shi ka wannan sunkuyawa ita nake so eh wannan sabon ba ya burge wancan biyayya ta iblis ba na bukatar saboda ta haifar da girman kai wannan sabon Allah ya gadar da kaskanci na zaɓe shi ana inda na muka sarrafa rubuhun min ajali saboda haka yayin da aka ba Allah aka yi girman kai to sai ya zama Allah tabaraka wataala ya jefar da wannan biyayya yayin da aka saba Allah aka yi kaskanci to sai Allah tabaraka wataala sai ya zaɓi wannan kaskanci shine ibnu Allah sakandari ke faɗi ma'asiyatun awrasat zullal wa fikaran خير من ذات أورثت عزا واستكبارا yace sabon Allah wanda yake gadar da kaskanci da talauci da bukatuwa a wurin Allah ya fi alkhairi daga biyayyar Allah da take gadar da wato buwaya kura hanci da girman kai matukar mutum zai ba Allah ya dinga girman kai to Allah bai so matukar bawa zai saba Allah ya kaskanta to wannan Allah tabaraka ta'ala zai yi shi shine suka ce ربما جعلك في الظاهر ممتثلا لامره وفي الباطن مجاهدا لقهره yawa Allah zai iya sa ka a zahiri mai biyayya amma a baɗini jayayya kake da Allah baka sani ba a zahiri ga shi gun Allah kake amma a baɗini jayayya kake zai iya yiwa kuma Allah ya sa ka a makamin da a zahiri kana saba wa Allah ne amma a baɗini bin ka kake to irin wannan ne bambancin saban nan da ake magana shi adamu alayhi salam wannan ita da yayi da shi biyayya yi wa Allah shi kuma iblis duk wannan ibadun da aka ga yayi saban Allah ne Allah bai karba ba wannan shi ne abin tsoro abin da ake so ko da shi Allah laysa kullu man sabata tahsisuhu kamula tahrisuhu ba kowane mutum bane za a ce ai yana da karama yana tashi sama yana kaza yana kaza kuma ya zama ya karkata a wurin Allah kaga ya da sarki tashi iblis lokacin da aka yaki banul jani an shi ne kwamandan mala'iku da aka sauko kaza shi iblis shi ragoranci mala'iku aka sauko kasa aka wannan yakin kuma Allah ya ba shi sarauta a nan ƙasa ya zama shine sarkin duniya kuma shine sarki a sama ta daya kuma shine shugaban masu gadin aljanna kuma aka ba shi sunaye da yawa wanda mun gaya muku a nan ƙasa al'adilu a sama ta daya a tahimu har akwai inda ma sunansa alwali akwai inda sunansa al'arifu duk sunan iblis a shekaru aikin banzan saboda ba kowa ba ne zai samu wato keɓanta da sauran ‘yan uwansa sannan ya zama ya tsarkaka wurin Allah. Ka gare mu Iblis ya zama a cikin mala'iku keɓantacce amma a shi wulakantacce ne shi a wurin Allah. Saboda haka annabi Adamu alaihi salam biyayya yi wa Allah tabaraka wa ta'ala dan ma'asiyatin billahi khairun min ta'atin ma'asiyatin billahi khairun min ta'atin billahi. Biyayyar da aka yi ta da Allah sabon da aka yi shi da Allah ma'asiyatun lillahi khairun min da'atin lillah saban da aka yi shi da Allah ya fi biyayyar da aka yi da da nafsu
shi ne shi wa jalla ya gaya masa ya ce to wannan mu shi ne makamu na
وقال أبو الحسن المعروف abu da asalin nuri ya faɗi a cikin irin wannan sha'ani رضي الله عنه Allah ya kara masa yadda مراد الله من كلمه ya ce ka sani manufan Allah a cikin halittarsa معهم عليه abin da kaga mutane na kai din nan ba shine ba Allah yake so yayin da kaga duk da kaga mutane to haka Allah yake so da su
إذا قام الله kaga عبده mutum talauci ya mai kanta haka Allah yake so da su ƙwarai kuwa in kaga mutum wadata miliyoyin kuɗi ga dalolin kakai ta su haka Allah yake so da su shi wannan talakan nan a cikin wannan yadda Allah take ya Allah shi kuma wancan a cikin nan fushin Allah yake ya Allah to da ka karka duk abin da ga Allah yana akwai hikima kar talaucin da kake ciki ya same ka ba mamaki yaddar Allah ce a ciki aka kunshe ta a cikin talauci sai aka nemo maka a hankali kana barewa za faru da Allah na'am إذا قام الله عبدا في idan مقام Allah ya tsaye da bawa a cikin makami daga cikin makamatu فالواجب على العارف to abin da ya wajaba akan masanin Allah أن يق- أن يقره فيه ya tabbatar da wannan bawan a inda ya gani kai sarki
في قلبه da zuciya ya aje bawan a yadda ya gani amma a zuciya shi كائنا ما كان ko menene abu فإن كان لا تسلمه الشريعة idan abin da yake aikata shari'a ba ta yarda da shi ba رغبه في الخروج عنه to ya kwadaitar da shi akan ya fita daga wannan hanyar بالسيئات آه.
بالسياسة da siyasa da hikima ba Wai- da zagi da wa'azi ba da hikima da hikima zai dinga zai shi yana nuna mai fita a wannan hanya ya fita a wannan hanya amma shi ba ya san hikimar Allah akan wannan kar ya matsa in ya matsa Allah zai iya cewa bayan ka san mun amma ka shiga hanyar mahajurai da amma ba to shi kenan tunda ka matsa ya baro wurin zan dauke shi kai ka dawo to irin wannan ne sai ka ga mutum kuma ya bar wa'azi kuma ya koma wani harka daban to Allah ya kiyaye
وينظر ما يفعل الله ya kwadaitar da shi akan ya bar hanyar amma da siyasa a hankali kuma ya sawa Allah ya gani Allah ya yi قال بعضهم sashen siyasa من آمن الخلق بالشريعة wanda ya yi mu'amala da mutane halitta da shari'a قال خصمه a معه cikin shi da su zai yawa duk mutumin da ya ce wa zai mu'amala da halitta amma da shari'a duk abin da ya gani sai ya yi magana ai Allah ya hana wani ai annabi ya ce ai Allah ya hana wani an yi rigima da shi har yanzu ce
ومن عاملهم بالحقيقة wanda ko ya mu'amala da su da hakika عذابه to zai mutu ne zai ce to
والواجب Allah ya fahimci yadda abin yake dole zai mutu ne ba zai rika zagi shi yana fata su
نعم. والواجب amma abin da yake wajibi ne أن يعاملهم في الظاهر بالشريعة ya mu'amala da su a zahiri da shari'a فيذكرهم sai ya dinga tunatar da su Allah ya ce maka Allah annabi ya ce kaza amma kar ya hada da zaki
وفي الباطن amma a bari a zuciyarsa kuma ya ajiye su da hakika فيؤثره sai musu da shi da sanin Allah ne da ya haka kar ya matsa da yawa Allah ne ya haka Allah ne ya aje shi a inda yake Allah ya aje shi a inda yake saboda kai mutuwa bi da shari'a amma a zuciyarsa kar ya ƙi ya bar abin hikiman Allah ne Allah ne ya san zalibin shi a kansu
ومن أراد أن يظهر في الوقت غير ما غير ما أظهره duk الله wanda yake so ya bayyanar da ba abin wato da abin da ba shi Allah yake nufi ba a lokaci في نفسه a zuciyarsa أو في غيره wato akan kansa mutum ne yake so ya wa kansa abu ba kuma haka Allah yake so ba ya matsa sai ya yi kuɗi ko ya matsa sai ya zama kaza ko kuma akan wani ya matsa sai ya canza wancan kuma shi Allah ba haka yake so نعم. وقد جمع الجهل hakika ya tara jahilci كله duk abin da ake so jahilci basi'i da murakkabi duk ya hada ولم يترك منه شيئا bai kara komai ba na jahilci da an ce jahili to wannan shi ne ainihin jahili ko ya haddasa karatu
عارض العدو saboda yana jayayya da kaddarar Allah ونازع القادم kuma yana jayayya da mai iko shi ne Allah وقد قال تعالى hakika Allah ta'ala ya faɗa إن ربك فعال لما يريد cewa ubangijin ka shine mai aikata abin da yake nufi ولو شاء ربك da ubangijin ka ya so ما فعلوه da ba ta aikata abin da kaga suna yi ba ولو شاء ربك da ubangijin ka ya so لآمن من في الأرض كلهم جميعا da duk wanda ke kan ƙasa ya yi imani baki da
وفي بعض الأخبار ya zo cikin ba'arin hadisai kursiyai يقول الله تبارك Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi da cewa من لم يرض بقضائي duk wanda na kaddara masa hukunci bai yarda ba ولم يصبر على بلائي na turo masa bala'i bala'i yake yin hakuri فليخرج من ذات سمائي ya fita a ƙarƙashin sama ta وليتخذ ربا ya سواي je ya nemi wani ubangiji ba ni ba وقال عبد الله بن بن مسعود abdullahi dan mas'ud ya ce وابن da عباس ibnu abbas رضي الله Allah ya عنهما kara musu yarda
لأن لا- لأن الأسى جمرة wallahi da illa shigar wakin wuta أحرقت ما أحرقت ta kona abin da za ta kona وأبقت ما ta أبقت rage abin da za ta rage أحب إلي wallahi ya fito ruwa gare ni إن أنا أقول شيء لشيء daga in dinga cewa abubuwa كان ليس لم يكن abin da ya faru ce ina ma bai faru ba ya ce wallahi gare da illa shigar wakin wuta Allah ya abin ce ina ma bai faru ba ya yi gare illa shigar wakin wuta ya fi sauki ai. Mm.
أو أو لشيء لم يكن ko kuma abin da bai faru ba ليس هو in كان ce ina ma dai ya kasance وقال أبو عثمان Abu Usman ya faɗi رضي الله Allah ya عنه kara masa yarda منذ أربعين سنة ya ce tsawon shekara arba'in ما أقامني الله تعالى في حالي Allah bai taɓa tsaye da ni cikin wani hali ba فقريته wani ce ina cikin wannan halin ko ya hali ne ka kawai na yarda shekara arba'in a
ولا نسألني إلى غيره Allah bai taɓa cire ni a cikin wani hali mai shigar da ni wani فسكته
Hmm?
فسكته sai in ji na yi wannan hali ban taɓa yi ba قلت na ce ومن تعمل الأحاديث to النبوية wannan duka muna ishara ne a gane ba kana ce an ce ai annabi Adamu alaihi salam wannan abu da ya faru ba sabo ba. mu mun faɗi a matsayin mu ba sabo ba a matsayin Allah ne ka sabo
نعم baban mu ko kai ne yanzu kakanka ya zagi babanka a gabanka za ka rama ko kuma kakanka ya ce ka je ka kira ina uban nan naka mutumin banza je ka kira shi za ka je ka ce mutumin banza zo za ka ce haka to balle ubangiji da annabi adam alaihi salam saboda haka ubangiji yana da iko ya biya kowa komai amma mu yaya ne kuma mabiya ne in mun zo karatu mu karanta amma wurin fassara ne da ne wannan shi ne magana
ومن تأمل الأحاديث النبوية wanda ya lura da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama وجدها على هذا العنوان zai tadda hadisan duka akan wannan gwada ne suke tafiya yadda muka yi wannan bayani لأن النبي صلى domin annabi الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallama كان سيد العارفين shi ne shugaban masana Allah duka وقدوة المربين shi ne jagoran masu tarbiyyar ruhi كان يكرم الناس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana tabbatar da mutane على ما أقامهم الله duk inda Allah ya aje mutane a nan annabi ke aje su في حكمتهم a cikin hikimarsa
ويرتبهم فيها manzo Allah yana kwaitar da su a cikin wannan abu da suke kai ولذلك تجد الأحاديث saboda haka ne in ka bi hadisai za ka rikatar da su متعارفة kamar suna jayayya da juna ولا تعارف amma فيها babu ba su bugun juna hadisan manzo Allah kowanne akan layin da yake tafiya ba wa ba sa ta'arudi da juna فإذا نظرت في أحاديث الذكر idan ka kalli hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan zikiri قلت kai da kanka zaka ce لا أفضل منها ai ai ta zikiri kurum wallahi ba abin da ya fi zikiri kai kai da kanka zaka tsaya وإذا نظرت في أحاديث الجهاد amma in ka dawo hadisan jihadi قلت cewa za ka yi لا أفضل منها ai kowa ya zara takobi kawai ai ba abin da ya fi jihadi
وإذا نظرت في أحاديث بدر العلم idan ka je ka shiga cikin hadisan falalan ilimi قلت da kanka za ka ci لا أفضل منه ai kowa ya bar kasuwa a koma makaranta kur karatu ya fi komai
وإذا نظرت في أحاديث الزهد idan ka karanci hadisan zuhur gudun duniya والتجريد da tsaraita daga barin abin da ba Allah ba الدنيا daga lamuran duniya قلت da kanka za ka ce لا أفضل منه ai ya kamata kawai yanzu mutane a koma cikin zuwa su kawai eh abota Allah duk ne kaya biyu ya bada daya eh ne jamfa da malamarin ya bada malamarin ko ya bada ita ya koma yana yawo da riga daya saboda yadda zaka ji manzo Allah yana faɗin falalar gudun duniya
وإذا نظرت في أحاديث الخصم amma idan ka karanta hadisan kasuwanci kuma والخدمة da hidima على الإيال a bisa iyali كذلك ai haka za ka zaka ce da Allah kowa ya aure kai ai in mutum ya aure ya yi hidimar iyali ai ba abin da zai samu ba ai kaza kaza kaza da bakin kaza kaza ya وكل حكمة to duk wata hikima رغب النبي صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya بها faɗaitar da bayi cikin ta حتى تقول har sai ka ce لا أفضل منها ba kamar sa تطيبا لقادر آلها manzo Allah ya yi wannan dan ya dada da zukatan masu kowace irin harka to harka ka Allah ya yi indai ba haramun ba ce ليكونوا فيها على بينة dan kowa ya zama a cikin harkarsa yana da hujja من ربهم eh da ubangiji ولم يأمرهم عليه السلام manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce su ba بالانتقال عنها cewa ka bar kasuwanci ka koma halwa ko kuma ka bar halwa ka koma kasuwanci ko kuma ka bar zikiri ka koma karatu ko ka bar karatu ka koma zikiri a kowa annabi ya hadisi ne ba ce kowa ya tashi daga inda yake ba, kowa annabi ya hadisi ne
إذ مراد الله منهم domin muradin Allah a cikin su هو تلك الحكمة yadda ka gansu din nan haka Allah yake su ما أقرهم عليه shi yasa cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ya kowa sanin Allah sai yace to kowa ya zauna inda yake ya ga musu ma kai balalanka kaza ce kai ma balalanka kaza ce kai ma balalanka kaza ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ورغبهم فيها to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwadaitar da su a cikin ta حتى يظن من يسمع حديثها har ma wanda yake sauraron hadisan ta ya zaci أنه لا أفضل منها cewa babu mafi ma- wato mafi dishi daga ita وهو كذلك to haka nan yake إذ لا أفضل منها babu kamar ta don haka da kake yi ba kamar shi في حق a آلها cikin haƙƙin ma'abotanta الحمد لله to alhamdulillah a shi wani da asawabu ubangiji ne yawan karban tuba nudrabu alallahi tabaraka wa ta'ala at-tawabu ana idlakin sa fa Allah mai girma da daukaka lika sarati qabulihi tawbatil ibadi saboda yawan karban sa ga tuban bayi yuqalu akan ce lil abdi gabawa ta'ibun wa tawwabu mai yawan tuba mai yawan karban tuba mai yawan tuba mai yawan karban tuba wa yuqalu lillahi amma Allah kuma ana gaya mar tawwabun mai yawan karban tuba wa la yuqalu lillahi ta'ibun ba shi Allah mai tuba ko ruwa mai tuba kullu hadidu قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kunna sai muka ce ihdu duk sauka da Adamun da Hawwa'un da da da macijiyar har da dawin ma ba ma su kare ba da abin da Adamu da Hawwa'un suke dauke da shi na daga 'ya'ya da jikoki ihdu duk sauka min ha min aljannati duk sauka daga aljanna jami'an baki daya ku da zuriyarku kararrahu ubangiji ya mai mai jahiliya ɗiba alai domin ya yi adabi a kansa fa'in ma ya ake yannakun minni hudan idan shirya ta zo muku daga wurina kitabun aw rasulun wannan shirya ita ce kitabun wanda zan saukar da shi aw rasulun ko manzo da zan aiko wato wannan ana gaya mana ne tun a lokacin ba Allah yake magana da mu alhali ba a bayyana da mu ba a nan za ka gane ikon Allah da gudan Allah ya fi ƙarfin da da hankali Allah zai iya magana da kai da yake Allah zai iya baka tun ba yi ka shi ne kuka faɗi farkon karatu cewa Allah mawadaci ne mai kyauta tun ba a wanda za a bashi ba. To shi ne Allah yana gaya mana kuma yana magana da su wato a a a wanda daga baya suka zo suka kafir cewa Allah tabaraka wa ta'ala akan alƙawura na farko din nan da aka ɗauko shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ce idan shirya ta zo muku daga wurina wato wannan shirya littafi ne wanda zan saukar ko ko manzo ne wanda zan aiko to fa man taji a hudaya duk wanda ya biyayya ga shirya ta fa amana bi ya imani da ni wa amila bi da'ati ya aiki da biyayya ta fala khawfun alaihi babu tsoro gare su a wannan rayuwa ta duniya wala hum yahzanuna babu bakin ciki gare su a rayuwar lahira wal والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا amma waɗannan da suka kafirce wa kazzabu suka karyata bi ayatina da ayoyin mu kutubina wato da tafan da muka saukar wa annabawa ulaika su waɗannan ashabun nari su ne ma'abuta wuta hum fiya khaliduna za su zama cikin ta makituna za su zaunu alhulud ma'anan dawama almukusu zaunuwa addawin mai tsawo walau lam yakun dawaman ko da bai zama madawwami ba la yattabi dawama fa da haza qala Allahu bi ba'd al-ayati khalidina biya abada wato ma'anan hunfiya khaliduna ko da bai zama za su dawama a cikin ba to dai za su dade domin dawamu baya hukunta dawama a cikin wuta shi yasa ma Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cikin ba'arin ayoyi yace khalidina fiha abada za su dawama cikin ta har abada law kana al-khulud yuzan bil khulud ad-daim da ce dawama yana wajabta dawama ne na har abada lama ta ila abada da ba su bukatu Allah ya ƙara cewa abada ba khalidi ne ya kawai shi to amma zai ce abada har abada يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون
a wannan aya wadda muka kusa cikinta wato tana nuni ne zuwa ga cewa saban Allah tana kusa da nima matukar Allah ya maka nima kana saba masa to wannan saban zai kwace nimar sai ya baka rara sai yasa in Allah ya maka nima ko ka kiyaye saban Allah saboda wannan nima ta dawama an gaji abin da ya faru zaman annabi Adam alaihi salam a aljanna da zaman sai dawowa a aljanna da kuma kasancewar iblis limanin mala'iku to amma karshe kaga abin da ya faru shi ne adamu alayhi salam da hawa alayhi salam an sauko da su amma dai suna cikin yardar Allah shi ko iblis an koye shi cikin rahmar Allah ma kwata kwata ya samu waƙi ke cewa idza kunta bi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am fa innal ma'asi tuzilu ni'am وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النعم idan ka kasance cikin nima to ka lura da ita domin saban Allah tana gusar da nima ka dawwama a kanta kana mai godiyan Allah tabaraka taala domin Allah tabaraka taala mai tsananin azaba ne an bincike masa a ubangiji ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Yaqubu wato Isa shine sunan isra abdu ila allahu shine ainihin ainihin sunansa isra ko kuma mai yawan tafiya da daddare yana yawan tafiya da dare shi ne aka ambace shi haka da wannan suna amma dai a takaice annabi yaqubu alaihi salam lamma qassa qissatu jalabati adama lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kirsanta mana tarihin halifancin annabi adamu alaihi salam kallama bani isra'ila sai Allah ya yi magana da bani isra'ila man asara nabiyya sallallahu alaihi wasallama wato yahudawa waɗanda suka tara zamani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama minhum daga cikin su sai Allah tabaraka ta'ala ce da su ya bani isra'ila ya ku ya ɗan yaqub ma'anin yaqub abdullahi aw rajulullahi mutumin Allah ko bawan Allah shine yaqub duk da dai akan ce wato ya kasance yaƙubu saboda biyowa bayan ihu da ya yi. Nan? Su ne ‘ya'yan annabi yaƙubu.
Niya Yaƙuba, An ambace shi da suna yaƙubu da annahu yi jama'a Isu, don an haife shi su ɗan biyu ne a ciki da shi yaƙubu da isu.
fasara da aƙiba Isu, Sai ya fito bayan isu amma shi ya kamata ya fara fitowa da farko. Sai isu ɗin ya ce wallahi in ka riga ni fita sai na fasa cikin maman mu na ko ko ta ina mu suna ciki to kuma baban da maman suna ji tunda baban annabi ne mariyar kuma siddiqiya ce to suna cin magana gayan to wanda ya fara fitowa din nan isu sai maman da zama ba ta sai shi ko baban sai zama yana da shi yaƙubu sai mahaifiyar sai zama tana sake saboda yana jin tausayin ta to kasancewa ya fito daga baya ta kasa mai yaƙubu
wa humul yahudu to su ne dai yahudawa allazina kanu hawalin madina waɗanda suka kasance a gefen madina min bani quraiza daga bani ƙwaraiza wa bani da nadir bani nadir wa ghayrihim da waninsu wa kanu min awladi yaqub sun kasance daga cikin yayan annabi yaƙubu اذكروا نعمتي sai Allah ya ce ku tuna da ni'imar da ne التي انعمت عليكم wanda na ni'imtar da ku da ita في الدين من المن a cikin wannan tsinuwa da aka yi ta shekara arba'in din nan نعم har da annabi Musa ma a ciki نعم. من المن والسلوى irin ni'imar da Allah ya yi muku na saukan muku da kayan zaki da kayan maiko da Allah da barko da Allah ya gini to yi in shila daga sama suna sakkowa ga kayan zaki iri iri suna sakkowa to ku tuna wannan ni'imar ga shi kuma riga riga ba ta da shi
واذكروا لي ku gode mu وأوفوا بأهدي ku cika alkawari na أوف بأهدكم ni ma sai in cika naku alkawari قال ابن عباس Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda yake في رواية أبي a صالح cikin wayar Abi Salih هل كان الله عزيز إلى بني إسرائيل hakika Allah ta'ala ya kasance yayi alkawari zuwa ga bani Isra'ila في التوراة a cikin Taura أني بائد من بني إسرائيل cewa نبيا cewa ni zan aiko muku daga cikin ƴaƴan Isma'ila zan aiko muku da annabi
أميا be be rubutu be karatu ومن تبعه duk wanda ya bi shi وصدق به ya gaskata shi غفرت له ذنوبه zan gafarta masa zurbansa وأدخلته الجنة zan shigar da shi aljanna وجعلت له أجرين zan ba shi lada biyu أجرا lada na farko باتباعه saboda biyayyar da ya yi باتباعه ما جاء به موسى biyayyar da yawa annabi Musa cikin abin da ya zo da shi وأجرا lada na biyu باتباع ما جاء به محمد صلى sallallahu الله alaihi wa عليه alihi وسلم sallama biyayyar da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama cikin abin da ya zo da shi فلما جاءهم محمد sallallahu alaihi sallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu وعرفوه kuma suka gane shi قذفوه sai suka ce ba shi ba hari sun sai shi ya rihu da kuma hari sun abdullahi amma sun suka ce ba shi ba suka sare bantar da shi فذكرهم الله في هذه الآية to shi ne sai Allah ke tuna musu a cikin wannan aya da yake da su ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da su ne a su yayin annabi ku kuskuru ku tuna ni'imati allati an amsa alaikum ni'iman nan tawa wadda na ni'imtar da ku da ita na sanar da ku abin da wani ku bai sani ba sannan kuma ne muku bayawa kuka rikici shi Muhammadin da kai sallallahu alaihi wasallam alhali da na ba ku labarin sa ne a littafi to yau kuma ga ku gashi ya kamata ku tuna wannan ni'ima ku gode ni wa ala abaikum da kuma ni'imar da ne wa iyayenku min al injadi na daga tsiratar da su da nai min fir'auna daga sharrin fir'auna wa falakil bari da keta musu kogi teku da nai wata zibilin gamani da inwantar musu wato wato da da da da da da gizagizai lokacin ciwo rashin kunyan nan da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala an gaya musu ga inda za su je suka ce inna hauna kafiru Allah ce ne ce ya haka to fa tafiyan nan da nake ku ce kun yi kuma kun kun yi din ba za ku shiga ba suka dinga tafiya in suka wuni suna tafiya in sun gari sun kwanta sun yi bacci in sun farka ta su ga daga inda suka taso je sai da aka shekara arba'in wannan. a cikin wannan imar ma ne Musa ya tafi shi kai har annabi Haruna ma suna shigar duk wanda ya shiga da shekaru to ya an binne shi kawai waɗanda aka shiga da su suna yara su kuma sun fito daga cikin cikin tsufa sun tsufa su kawai to amma saboda martabar annabi Musa alaihi salam ya Allah ya ce kar a bari mala'iku kar su bari ne rigunan su yayi da shi kuma kar a bari rana ta dame su shi ne sai ake yi musu ilma sannan abinci ko da yaushe mai daɗi amma saboda rashin kunya wai ana cikin wannan damuwan ba ka ga Allah ana abinci yana shi da Allah san zo ba su da kunya san san san da hudu yadda kaga suna yi din nan yanzu sun tuna da suke su aka ce wa Allah in aka ce aka yi musu umarni sai su faɗi maganar da hankali ba zai iya kama ta sun saba ga yawa Allah maganganu sai ka kashe kashe mutane zaka ga ba hankali Allah ma haka suke yi. maganganun banza suke gaya masa to irin waɗannan abubuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya musu ku tuna wa ghairu zalika da wani wannan da an tashkuruha ku gode waɗannan ni'imomi bi da'ati fi min biyayya ذكر الله تبارك وتعالى الله ما وجه سرتي يا أنبتا في هذه السورة أشكون وانا سورة النعم التي أنعمها على بني إسرائيل وتنعمون ودى الله أن يمتد إذا أكم بني إسرائيل وهي أشرة wannan ni'imomi guda goma ne amma ƙabaruwa da ashirin min al-khaba'isi sun suka fuskanci wannan ni'imomi da goma mummuna Allah ya musu goma kyakkyawa sun suka rama mai da goma mummuna su kuma saboda rashin kunya fa anzalallahu alaihim asharata anwa'in min al-iqab shi kuma Allah da ya yi su sai ya rama musu da azaba goma ya musu baiwa goma suka saba mai sau goma sai musu azaba goma shi kuma وكلها دكان في هذه السورة أن تاري تأشكم أن السورة ذكره السيوطي إن تفسير هذه الآية ثلاثا من هذه النعم هي الإنجاء من فرعون وفرج البحر وتدليل الجمال السيوطي بيا أن بتشكم أن واتو آية ya ambaci guda uku daga cikin waɗannan limomi shine kubutar da bani Isra'ila daga Fir'auna sharrin Fir'auna da keta musu kogi da aka yi da kuma kawo musu wato girgije ya musu inuwa sun ba zakarar sawu sannan sawu shi kuma ya ambato da hajiyarsa a cikin hajiyarsa ta a hashiya ta sawu ta jalalai baki yadda ya kawo sauran wani ita ce al'afu ya anu Allah ya musu afuwa wa kubrani kadayahu ya gafarta kurakuransu wa itiyani musa kitab ya ba wa musa littafi ya kawo musu wala hal والحجر الذي والحجر الذي تفجرت منه اثنتا عشرة عينا da kuma dutsen nan da ya fitar da idanuwa goma sha biyu na ruwa wal ba'su ba'da al mauti sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe su kuma ya tashe su bayan sun mutu kusan kwana arba'in ma annan ya kai ce to waɗannan mutane ga shi ga shi ya ubangiji ba mutanen za su yi na su su kuma an kashe su ko ga ya kuke so ne ayi muna so a kashe da ubangiji Allah ya kashe su shi ne shi Ibrahim radiyallahu anhu ce har da riya hudu ko su yi wanka da sabulu duk kan sai suke taɓa turare za ka ji suna warin gawa to da kakannin su mata su radiyallahu anhu to haka yake a na'am sannan kuma wa in zalil man wasarwa sannan Allah tabaraka ta'ala ya dinga sakko musu da kayan zaki da kayan maiko shine wato ɗan shida din nan soyayyu da ake sakko musu da shi alai ma kan su sun ma zakaran qabai to wannan sune goma na baiwar da Allah ya musu na nima da Allah ya musu sannan kuma sai ya ambaci mummunan da suka faka wa Allah da shi da da ita kaunin suka ce sare na ba a sai na mun ji mun ki Allah ya yi magana da ba a ce mun ji sani na wa a ɗana sun ka ce sani na wa a kai na mun ji mun ki ɗaya ke sannan wacce kazi mun illa sannan suka riƙi ɗan maraƙi abin bauta wa kaulihim Allah ja da suka ce annabi zawai kai Allah ne da kake kana magana da shi ka nuna mana shi mu ma a fili mu gan shi mu ma mu gan shi mu magana da shi a wannan filin kauri Allah yi umurni sannan suke juya wato magana da ake musu murni da shi wa kaurihim lam lan nazira ala alin wahid da kuma fadin su wato lan nazira ba za ni hakuri ba ala alin wahid alzali ta kala daya wata halin kalmi wata halin kalmi da kuma juya kalmomi wa tawallihim anil haqqi da juya gaskiya baya ba da zuhuri bayan bayyanarsa wanda zo da kulubiyar da hucewar zuciyarsu ko kuma yin da ayatun Allah da kafircewarsu da ayoyin Allah wa kalle wal anbiya da gaira haƙƙi da kashewarsu annabawa bayan gaskiya sun saba kashe annabawa sabbin ranar guda ثم قال sannan ya ce amma hukumatu amma azaba da Allah ya mutu al'ashira guda goma fahiya ita ce zarbun jillati wal maskanati Allah tabaraka wa ta'ala ya buga ya rubuta ya tabbatar da kaskanci da talauci a kan da yahudi duk wadatar da kaskantacce yadda za ka riga ganin turawa sun yi ado sun sha su da shiga mai kyau da yahudi sai dai ga ganshi da tijar daga gajeren wando yayi da shi saboda wannan wanda ya bar alayhi mutum da kawai matsala duk kudin da ya hudu a cikin za ka kai kuma a kaskanci sannan an amur a alai wargazabun min Allah da kuma fushi daga Allah wa ida'ul jizyati sannan da ba da haraji wa amma yin da kaddi amfatin da kuma Allah ya umarce su da su kada kawunan su wa masihim kiradatan wa khanazira sannan Allah ya shaje su ya mai da su bai da kuma aladu wa inzalar rijzi rizla alaihim min as-sama'i sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sako musu wato da da da annoba daga sama wa akhadhi wa akhadhi sa'iqata law law wa darimi ay ibati uhillat lahum da haramta musu abubuwa masu daɗi waɗanda suke halal ne a baya a kansu wannan kawo ya kawo shi cikin hashiyar dalalin zubi na ɗaya shafi na hamsin da uku a haka ne haka ne فعاقبه الله تبارك وتعالى في الله تبارك وتعالى أذب تجسو وسبب حكاية هذه الصفات واتو دليل كاو واتو حكيت ودن الصفوفي من آبائهم لك إلى ينكو أن اليهود سوى يهودا كانوا سلطة في أبايا يلزمون آباءهم سنة تلك إلى ينكو ويعتقدون سنة كل سوى أنهم سوى إلى ينكو mustaqimuna wato tsayayyu ne wurin bin Allah wa annahum cewa su ala da'atin Allah suna bisa bin Allah tabaraka wa ta'ala wa da hadhihi al-aya to da wannan aya ne arahu suka sani anna abahum cewa iyayenku kanu gaira mustaqimina ko kasance ba mustaqimai ba uskuru ubangiji yace ku tuna ni'imati allati an'amtu alaykum ni'mata wadda na ni'imta ku da ita ai ala aba'ikum ai abuta iyayenku wa auku ku cika da ahadi da alƙawari na allazi ahadtuhu ilaykum wanda na wato na rike shi zuwa gare ku min al-imani bi muhammadin ne daga yin imani da bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku bi ahadikum kuma sai in cika naku alƙawarin allazi ahadtuhu wanda ne muku alƙawari wa iyaya ni kadai farhabuni ku tsorace ni ai khawfuhu وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فأنزلت إليكم
ai daga ya kamata a fara daga kan ayar ne
وآمنوا بما
kun kai kashe
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa iyaya farhabu a wa iyaya ni kadai ubangiji farhabu ai hawu dole ni da tsoro daga wurina ni tarkin wafayi a cikin bani cika alkawari ni da ni dole da ni koma bayan wani na wa ni fi imani bima anzaltu da abin da na saukar nan min alqur'ani daga alqur'ani musaddikan kuna masu gaggatawa limam wato musaddikan wannan alkurani yana ne gaggatawa limama akun ga abin da ke tare da ku min at-taurati min da at-taura min muwafaqatihi lahu saboda da shi da at-taura sun yi muwafaqa ta tauhidi a cikin la ilaha illallah at-taura tana kira ne zuwa ga la ilaha illallah injila la ilaha illallah zabura la ilaha illallah سوره ابراهيم لا اله الا الله سوره زيد لا اله الا الله بلغتنا القران لا اله الا الله محمد رسول الله سورة dukkan littattafai da Allah tabaraka ta'ala ya saukarwa annabawa da zuwan annabawan da littattafan duka manufan Allah tabaraka ta'ala a ciki shine wato rabbul himmati an khalqi rabbul himmati alil khalqi mutum ya dauke himmarsa wato gaban halitta shi ne manufan aiko annabawa da kuma saukar da littattafai ifradul jati ila alhaqi wa rabbul himmati alil khalqi shi ne manufan Allah duka sau da haka shi yasa za ka ga ubangiji na faɗi Allah ta tafi ni ni wasila kar ku riki wani mai taimako ba ni ba to haka a Allah baraka ta lafiya mu wala ta kunu kar ku kasance a wala kafirin kar ku kasance a wala kafirin farkon wanda zai fara kafircewa a wala fariqin farkon jama'a kafirin mai kafircewa bihi da wannan alqur'ani wala ta sharru kar ku juyar tasabbilu kar ku musanya da ayati da ayoyina allati fi kitabikum wada kuke cikin littattafanku a taura da injila da zabura min na asiri muhammadu daga sifofin asiri muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ku canza yadda kuka gan su din nan na saukar da su ku fasa haka kar ku juyar da su ku musanya su samanan da kuɗi kalilan kankani araran kayan duniya ya shirin mai sauki wani ya yi kadai fata goni ku tsorace ni sau ni ku ji tsoro daga wurina wala talbisu
ولا تلبسوا الحق بلسانه وتكفوا الحق وأنتم تعلمون
آه، ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا كركم wato lillibe ai la tukhallidu karku shudanya alhaqa gaskiya allazi unzila alaikum wanda aka saukar a kanku bil badini da ƙarya allazi taftaruhu wanda ku kuka kage ta wala tasmul haqa kar ku koye gaskiya na abi muhammadin shine zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suke karantawa da nan a shoci da abubuwan da ake rubuta a takardunsu wallahi ba haka ita ba amma a taura injila zabura duk shi ta fita da tsohon da zai muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyayya ce ta sadu aka goge shi ne Allah ke gaya musu a nan kar ku goye wala tattul hatta kar ku goye gaskiya ne gaskiyar shi ne na ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam su gobe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam antum ta'lamuna ala hali ku illan kun fi kowa sani annahu haqqun shi annabi gaskiya ne وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين waƙimu salata ku kai da sallah ku shika ruku'unta ku shika sujadarta wa atu zakata ku bada zakka warka u ku yi sallah ma arrakiina tare da masallata sallu ku yi sallah ma almusallina tare da masu yin sallah muhammadin wa ashabu ina ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan da fi ulama'i wannan ta sauka ne a cikin malamansu wa kanu sun kasance yaquluna suna cewa duk wa ba'in ga hukuntar su al-muslimin da musulmi isbutu ala dini Muhammad wani sun Yahudawan ba bani Quraiza da bani Kaisa suna na bani Nadir suna cewa musulmi wanda suke mafakan wallahi mutumin nan da yake kira da ko yake shi ba wallahi kun ga dan ko ne amma gaskiya ne lamarin sa gaskiya ne wallahi ku kama shi hannu ku rike shi suna ga musu haka isbutu ka tabbata ala dini Muhammad wa sa'adina ne Muhammadu صلى الله عليه وسلم فإنه حق وهو والله كسيان إذا شاورهم أحد على الإيمان بالذي صلى الله عليه وسلم إذا هو الذي شاورته أبو سني إيمان إلى الله صلى الله عليه وسلم سمع رمين سنة بالإنسان لا روى سجد كبيرة وسجد أكبر مسلم لني آه ولا مسلم والله كسيان أي كبير شكاوش ولا هو غريبا بل ليه لسوء كمتم باقوني قالوا له سرشد آمن به kai imani da shi wa huwa da biyun hakan annabi ne wallahi da gaske wai za shawararun asba'an amma idan mabiyansu ɗan uwansu yahudawa sun nemi shawara su kawo sai ce la la ne tafi da ne ba annabi ba ne kai girma ne kawai ba na wani in wanda ya zo ba kutu da shi daga wani jami'in kutum ce da rufe kuma sai tafi ya karata amma wanda ake jari a kana ba ya je kan ba
أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da su a ta'amuruna nasa yanzu kun kwarika umurtan mutane da aikata kyakkyawan gingiri da aikata kyakkyawan aiki al istihama wato wannan istihari idza dakhala al ibadi yanti idan da cikin tabbatarwa kore shi yake yi shi ne Isma'il Haqqi yake bari cikin ruhul bayan asiyan bi ta'wilatin najmiya yake kan al ibadi ba'da al istihani nafi كما أن النفي بعد الاستفهام إثبات shine shi wa rajula mai kawo shahararru ai ma amartum nasa ba ku murshi mutane ba bil imani da yin imani da muhammadin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen sauna an kusa ku sannan kuke wato hana kawunan ku sun kuna kuke barin ta ba za ta amuruna ha ba za ku yi mata umarni ba wa antum tatluna alkitab alhali ku kuna karanta littafi at-taurata wa fiha al-waqid ala mukhalafati al-qawli al-amala kuma a cikin at-tauran nan kuna ji fa ubangiji tabaraka ta'ala yayi alƙawari na narko ala mukhalafati al-qawli a bisa saƙanin zance al'amala da aiki Allah ya hana aikin mutum ya sa maganar mutum ta saba a aikinsa a cikin at-taura kuma kun kowa sani kuna cewa a ga Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne yasa ba za ku yi shi ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuna umurtar mutane amma ko kuna hana kawunan ku alhali ko kuna karanta taura ko kun sannar ko da yake ciki na mukhalafatul qawli al-amala a ba da ki ko yanzu ba za ku hankalta ba ba za ku yi hankali ba ku fahimci su a shirikun mummunan aikin ku ku san shuhuna sai ku dawo ku tuba ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu wa kun mugisan lana ya wahidul ahad يا بر يا وكيل يا عين مراجع جل يا من لا له دفع كلا ولا ولد أجد بين نوفر الكلب وهو أبدا يا من لا شجع له عقل ولا يد أنت الجياب بكل خائد وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فاهمش لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نفع ولا حسد بالمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد صاحب الأنصار يا عمد صل وسلم على خير الورى سيدنا محمد علي اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما امر والخاتم ما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه الله العظيم وعلى فكرة الذي عما يقول السلام على المرسلين ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah, kun tambaya. Mai tambaya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fadin shehu sun sha ruwa lafiya. Shehu ya yi bayani wanda yake bauta wa Allah a zahiri amma a baɗini sako ne kuma da wanda yake bauta wa Allah yake saban Allah a zahiri amma a baɗini ibada ne to haka ramakalla mutum zai iya gane wanne matsayi yake a cikin su wa'annan ko kuma ya za ya iya gane haka
ai ganewa mai sauki idan an ba mu ma'auni wanda yake bautawa Allah zahiri amma a zahiri wannan bautar sabo ce shi ne wanda yake bautawa Allah don wani Allah kariya sannan kuma bayan ya gama bautar ne suka da girman kai yana rena mutane ba da kowa ma zai gaisa ba akwai da ne ni kamar nuna zai gaisa da shi akwai wanda shi kuma yake sabon Allah a zahiri amma a baɗini bautan Allah yake shi ne wanda ya yi ya yi da sabon kullum sai ya yi kuka da sabon kuma yana nema Allah ya canza shi to wannan nadama da wannan kukan da yake yi wannan biyayya ne ga Allah to haka abin da ake so dai ka gane duk mutumin da zai bauta Allah ba dan Allah ba wannan ba zuwa ta musawa duk mutumin da sabo zai zo ba dan yana so ba dan kadar Allah ta fi karfin shi wannan ibada alhamdulillah